أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مو بساكة هدوى أولنا سافية تعينهم litinin sha takwas ga watan goma watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara hudu a ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid ولفت شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه مناتك باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله باب ميمغانا أكن كرا زواج أشيدا باب أبن بوتا ودقسكيا سي الله wanda muna cikin masail satin da ya gabata mun shiga cikin masail mun karanta mas'ala guda goma sha biyar a cikin masail guda talatin waɗanda malam ya tattauna mana ƙarƙashin wannan babi a yau za mu tashi mas'ala ta goma sha shida faɗin shi sadisata ashar tiƙa'u da'awatul mazlum na'am
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله الثالثة عشرة اتقاء دعوة المظلوم السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحدث الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى علم من أعلام النبوة العشرون دخله في عينيه علم من أعلامها أيضا الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه الثانية والعشرون فضل الصحابة في في دوسهم تلك الليلة وشغلهم عن وشغلهم عن بشارة الفتح الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم لمن لم يسعى
لمن لم يسعى لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسله الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال الثالثة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبر أخبرهم بما بما يجب عليهم الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد الثلاثون الحلف على الفتيا
na'am mas'ala ta goma sha shida malam ya ce ittiqa'u da'watil mazlum za mu fahimci cewa ana nema ga musulmi ya kiyaye addu'ar wanda aka zalunce shi ta san ka ci haƙƙin mutum ya ma addu'a to ka ji tsoron wannan addu'a ana ma baƙar addu'a النبي صلى الله عليه وسلم يا علل دتشوا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب don babu shamaki tsakaninta da Allah wanda ka zalunce shi ya daga hannu ya ce ya ubangiji ka bi min haƙƙina a gurin wani ko ma ya ce Allah ya isa kasan Allah ya isan nan tana da haɗari to suka ji wani kidahumin ya ce to da bai isa ba zai yi ɗan duma da kabewa ya yi dariya a wannan bai san Allah ba bai san Allah ba to Allah ya isa a ba ta da shamaki tsakaninta da Allah kuma ba ruwan Allah ta'ala wanda ka zalunta mutumin kirki ne ko na banza sai dai ka zalunce shi tunda an hana ka ka zalunci ko da kafiri ne har wanda yake kafiri ma kafirin amana nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kashe shi wuta ta haramta a gare shi ko kanshin aljanna ta haramta a gare shi ko kanshin aljanna ba zai ji annabi sallallahu ya ce man aza zimmiyan fa ana hadijuhu yawmal qiyamah duk wanda ya cutar da kafirin amana ni ne lauyan shi ni zan mai amoka shi wancan arna a ranar alkiyama Allah shi annabi sallallahu shi zai kare shi akan wannan wato ainihin a zaluncin da aka yi mishi zai yi shi wanda ya zaluncin zai yi rikici ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to kaga a ashe ba a kallon shin wanda aka zalunta mutumin kirki ne ko mutumin banza ta yiwu ba a karban addu'an shi ma da zai roki wani abu a gurin Allah Allah ba zai ba shi ba saboda zunubai sun mai yawa amma an ka cuce shi shi wannan haƙƙin shi ne in yi addu'a Allah zai biya mai zai amsa mishi shi yasa a wasu ruwayoyin cikin musnadul imami Ahmad da ma'ajim na Tabarani ya zo da lafazin wata da'watal mazlumi wa in kana fajira wannan ita riwaya ce hasana ko da fajiri ne kuma riwaya wa in kana kafira duk da ita tana da rauni akwai riwayan ma ko wani hadisin na daban cewa duk wanda aka zalunce shi in yi addu'a addu'a za ta makale a jikin girgije ta dinga amu tana ƙaro sautin tana ƙara yawa ko da yaushe Allah ta'ala ya ce mishi la'an surannaka walau ba da hina zan ko taimaka maka ko da bayan wani lokaci ne zan bi ma haƙƙinka don haka mutum ya kiyaye zalunci kuma mutumin da ke zalunci tun a duniya sai ya haɗu da fushin ubangiji kamar yadda hadisi ya tabbata cikin al'adabul mufrad na imam al-bukhari da sunan tirmidhi da ibn majah hadisin abu umama al-bahili nabi sallallahu alaihi wasallam yace babu zunubin da yafi cancanta Allah ya gaggauta azabtar da mai yin shi a duniya tare da narkon azabar da ya mai tanadi a lahira irin zalunci da da yanke zumunta idan haka sai a kiyaye wanda aka ya cuci kafiri ya ce mu kafirin banza kafirin wobi to shi ma ya zama musulmin banza musulmin wofi ta yaya ya za a yi ma ya fahimci nagarta addinin ka har ya shigo cikin addinin in za ka ci mai haƙƙin shi ka zalunce shi haka bai wannan haram ne kun ga mun fahimci wannan karkashin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wattaqi da'watal mazlum السابعة عشرة مسألة قوم شابكي الإخبار بأنها لا تحجب labarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da cewa ba a kange addu'a inda muka ambata koda a ce ko shi din yana cikin wanda ba a karban addu'ar su ta bukatun su to amma tun da ka ci haƙƙin shi anan Allah ba zai kange addu'ar shi ba inda Allah ba azzalimin bawa bane asaminata ashara min adillati tawfiq wannan mas'ala tana da matukar hadari wallahi sai mun kiyaye kuka ga an wani ya zauna yayi ta gulman mutanen banza ya ta gulman karuwai ya ta gulman mashaya giya ya an yi magana ya ce mutanen banza ne ba ai suna da haƙƙi ko yaya ne Allahumma in nasiha ce da wa'azi da tahziri daga aikin su wannan shi kuma daban amma haka kawai ya zauna ya ta cin mutuncin su haka sai ranar alkiyama ya shiga jahannama da zunubin mazinata shi bai taɓa zina ba da zunubin mashaya giya shi bai shiga jahannama da zunubin mashaya giya bai taɓa shan giya ba haka mutum ya kiyaye kiyaye ba a zaluntar mutum ko da ya kasance mutumin banza ne shi yasa ko gawa ma ta arni an hana a bata ta ai mata musula nabi ya hana sallallahu alaihi wasallam mas'ala ta sha bakwai al-ikhbaru bi anna la tuhjab ta sha takwas min adillati at-tauhid ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya min al-mashaqqati wal ju'i wal wada yana daga cikin dalilai na kafuwar tauhidi da tabbatuwar shi abin da yake gudana ga shugaban manzanni sallallahu alaihi wasallam da jagororin waliyai wato sahabbai kenan min al-mashaqqa na halin da suke shiga na tsanani wal ju'i da yunwa wal waba da annoba da suke shiga ciki nan ka iya cewa to ina wato ainihin shahid ko kuma ina ne ma'akal ɗin wannan matsala daga cikin babu sai a ce wato in an kalli qadiyya ta khaybar a dunkule duk da ba ambaci wato ainihin a irin mashakkan da aka sha ba cikin hadisan da aka kawo amma dai a khaybar an sha wuya kwarai yunwa ta kai musu matuƙa har sai da ta kai suna cin naman jaki wato cin naman jaki asali ba al'adar su ba ba ba al'adarsu ba ne cin naman jaki wahala ce ta yi wahala a yakin khaibar duk da ba haramun ba ne a farkon musulunci amma kun san akwai abin da kawai za ka taso ba a yin shi a garin ku ina fata an gane to a koda a ce ko ba haram ba to a yakin khaibar sai da ta kai suna cin naman jaki sai da ta kai suna cin tafarnuwa asali tafarnuwa ai sai dai a sa ta cikin abinci ko wani abu makamancin haka sai da ta kai suna bare ta su kwalbe ta su ci hakan saboda tsananin yunwa da ainihin kuncin da aka shiga ciki shi yasa ma ai annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin da malam ya ambata anan yace gobe la uqiyanna rayata gadan yuhibbu Allah wa rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu saboda halin da aka shiga kullum in an je an kai hari ba a cin nasara ganuwowi na, na khaybar sun hana musulmai su shiga kuma gashi sun fito da niyyar sai sun kwace garin gashi kuma can su ma yahudawan madina duk da a lokacin an kokkora su to su ma dai ana wato tsoron kasu cutar da ainihin waɗanda aka baro na mata da masu rauni a cikin gida su don haka hankalinsu a tashe sun shiga cikin kunci kuma umuman annabi sallallahu alaihi wasallam an ka kalli rayuwar shi zaka ga irin matsananciyar jarabawar da ya haɗu da ita a yakin uhudu ne a yakin hunainu ne da sauran ire-iren waɗannan na musgunawa da ya ta haduwa da ita a makka irin yadda munafukai suka yi ta cutar da shi da yadda aka yi ta yunkurin kashe shi don ka tattaro asar da suka zo kan an yi yunkurin kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sama da so takwas Allah ta'ala na kare shi kaga ai ya shiga cikin mashakka da tsananin rayuwa yunwa ko ba a magana ga hadisin na na Aisha radiyallahu anha take ce ma'urwa in kunna lanara al-hilala thumma al-hilala thumma al-hilala ثلاثة أهلة في شهرين وما وقدت في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار وكما قالت رضي الله عنها kun ga yana nuna tsananin yin a ce me yake ci rike ku a matsayin abinci ta ce al'aswada ne ko a tamruwal ma sai sai dai akwai su makotan suna an sa suna dan aiko musu dan kindirmo haka nan dai bawon shi ma ba ko da yaushe ba bainal fi'ati wal ukhra ne kaga yunwa ba a magana lokacin da ana ginin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da annabi ya daura duwatsu uku a cikin shi saboda yunwa haka san da ake haƙar gwalalo yakin khaiba to don haka a an samu matsala a lokacin wato ainihin da za a kwaci khaibar yakin hunain yakin khandaq muke so in ce can a yakin khaibar din nan shi ma an shiga cikin wa'annan kuncin rayuwa shi kuma waba'i yana ishara zuwa ga abubuwan da suka faru zamanin khulafa wa zamanin sayyidina Umar amur ramada da aka yi a cikin garin Madina da kuma wato ainihin ta'un amwas da aka yi a kasar Sham wanda duka wa'annan annoba guda biyu sahabbai da yawa sun rasa rayukansu musamman na ta'un na amwas da anan su mu'az bin jabal radiyallahu anhu suka yi shahada akan nan su suhail ibn amr da ainihin wasu da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na fata an fahimci wannan to don haka me zai nuna cewa hakan na tabbatar da tauhidi shine juriya da su annabawa da sahabbai suke yi suna tahammulin wato ainihin a wato wannan matsala da kuncin da suke shiga ciki hakan yana yin nuni zuwa ga ikhlasinsu idan babu ikhlasi mutum sai ya bar addini shi yasa ai abin ga munafikai ba su tsaya kan da kuma dawowa suke suka ce ma wa'ada Allah wa rasul ma wa'adakum Allah wa rasuluhu in ya'idukum Allah wa yakum idh yaqulu al-munafiquna والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فككوما وسبلا فتي يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا فتي أقوما سود وهلا تاي وهلا amma me yi da gaske fa kaga ba su koma ba su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaya har Allah ya kawo nasara wannan na nuna gaskiyar tauhidin su cewa kuma manufar su dan Allah subhanahu wata'ala suke ce yasa suka yi hakuri akan jarabawa mas'ala ta 19 qauluhu la u'tiyanna ar-raya nabi yace zan ba da tutar yaki ila akhiri ma'ana zuwa har karshe da yace la u'tiyanna ar-raya rajulan غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله علم من أعلام النبوة علامة تدقى تكن علام من النبتك تند غيبني الله يسند بش شيء النبي صلى الله عليه وسلم بايا دقى تكن صفة شي سنن غيب سيدي أبند الله تعالى يسند بش يسأتي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الله كان سند أن بوا وسئل ممك نغيب دن تبتد دعوس مسلين سيدكما أن نبتكسوا saboda haka wannan alama ce ta annabtaka mu'jiza ce yace gobe kaza zai faru kuma ya faru kamar yanda ya bada labari al-20 tafluhu fi aynayhi alamun min a'lamiha aidan tofi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a idanuwan sayyiduna ali shi ma alama ne daga cikin alamomin annabtaka ba tofin ne alama ba natijar tofin ko tunda me da ya tofa sai ya ce da nassin hadisi fabara ako ka'allam yakun biha wajawa ko ka'allam yakun bihi waja nan take sayyiduna ali ya warke kai ka ce bai rashin lafiya alalin kuma mun ji a wasu ruwayoyi musamman riwayar salama ibn al-akwa da annabi ya ce a zo a kira sayyiduna ali sai da aka mai jagora baya gani kwata kwata na annabi da yayi tofi yayi addu'a ya tofa mushi nan take kawai sai ya warke tangarab babu ba da garantin kwana uku a sha biyu da safe biyu da rana biyu da marece sati daya ina nan take kawai to kaga tabibul aqli wal jismi ke sallallahu alaihi wasallam الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه فلل سيدنا علي في ماذا تؤخذ هذه المسألة رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله أين الأفضلية ويحبه الله ور... ويحبه الله ورسوله ليس الأمر أن تحب إن الأمر أن تحب إنما الأمر أن تحب ادعاء المحبة باشيني فللبى أما أتي نسوي ناسنك الله ناسنك النبي صلى الله عليه وسلم ناسنك تؤنن درجاتك يسأتي كل يدعي وصلا بليلة وليلة أن تقر له بذلك الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح falala sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kirdadan da suka yi a wannan dare suka yi ta wato ainihin sa rai kowa na fatan ya zama shi za a ba wannan tutar ba dan ya zama ya samu shugabanci ba a dan ya samu me samu falala ta soyayyar Allah da manzon shi hakan ma har ya shagaltar da su daga albishirin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu na cin nasara yanzu sai ta kai ba nasaran ma suke mawa ba abinda suke mawa kowa yana fatan ya zama shi za a ba tutan saboda an ce annabi Allah yana son shi annabi yana son shi kenan ko a ci nasara ko kar a ci nasara dai in dai yana cikin yardar Allah da manzon shi yana cikin soyayyar Allah da manzon shi kawai lafiya lau tunda wata nasara ai tana iya zamantowa ne ta iya zamantowa jaraba amma dai Allah annabi sallama bakin da baya ƙarya yace Allah yana son ka kuma shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ka kaga wannan ai babban abin da dan adam yake nema a rayuwa ke الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لمن لم يسع ومنعها عمن سعى za mu fahimci imani da ƙaddara musulmi dole ya yi imani da ƙaddara saboda gashi nan a wannan ƙadiyya ta khaibar a ƙaddaran nan ko kuma wannan falala ta ɗaukan tuta ta auku ga wanda ya kasance bai ma yi yunkurin a bashi ita ba lam yasa da yi wani aiki ba ko wani katabus ko wani a, abu da ke nuna ya yi yunkurin a bashi inda shi yana makonce ne ba shi da lafiya sai duna ali ko wa man'iha amman sa'a da kuma hana shi wannan jagorancin ga waɗanda suka nema sai na umar ya ce bai taɓa sha'awar shugabanci ba sai a wannan ranar saboda an ce wanda za a ba tutar yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu to kun ga anan dole kai imani da kaddara ta inda gashi wanda yayi yunkurin ya kama hanyar ma a bashi ba a bashi ba sai wanda yake can kwanci wannan ke nuna maka da abin da kaga ya faru haka Allah ta'ala ya kaddara shi wa ba abin da zai fita daga cikin gudanarwa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala الرابعة والعشرون al'adabu mun fahimci mahimmancin ladabi da mutum ya zan mai tsanaki mutum ya zan mai kamun kai fi ƙaulihi ala risilika da ya ce mawa saiduna ali ka tafi a sannu sannunka mana karka yi garaje karka yi abu na rawa kai kaga wannan ya umarce shi da yin tamahuli ne da rashin tasarru'i kar ya zama mai gaggawa kar ya zama mai garaje a cikin al'amuran shi shi yasa ya ce mai unfuz ala rislika ka tafi a tsanakinka ka bi a sannu sannu ma'ana kar kai garaje duk da kasancewar an ba shi labarin za a ci nasara to wannan hamla din tashi za ta yi nasara amma dai duk da haka kar kai garaje ka bi a sannu sannu ka bi a hankali to abu ko kana da iko a kan shi misali ko kana da kudura da imkaniyar yin wannan abun ka bi shi a tsanake kar ka sanya garaje a cikin lamarinka ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه wanda ya gaggauta abu kafin lokacin shi yayi sai amai ukuba da hana shi wannan abu ina fata an fahimci wannan al-khamisatu wal 20 ad-da'watu ila al-islam qabla al-qital kiran kafirai zuwa ga musulunci kafin a fara yakar su a ina zamu fahimci wannan walakun awwala ma tad'uhum ilayhi شهادة أن لا إله إلا الله وإلى أن يوحد الله وترواية كما تنا بخاري هكذا أحاديث سيدنا علي حديث خيبر حتى تنزل بساحتهم سيتيم ثم ادعوهم إلى الإسلام ففارك كيران سزواغ مسلنتي kaga in sun kine sai a yafe su duk da a ƙarshen lamari yadda al'amarin ya kasance matakan uku immal islam wa immal jizya wa immal fitar in an je kafirai za a neme su musamman arul kitab za a neme su su musulunta idan sun ƙi musulunta to su biya jizya in sun ƙi biyan jizya to sai a yaƙe su kuma ana yaƙin daga baya suka nemi sulhu sai kuma a yi sulhu wa in jana salmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah hakinan musulunci ba hadafin shi a zubar da jini ba abin da yake so kawai hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah Allah kuma yace fa in tahaw fala udwana illa ala zalimin wanda ya daina shirka shi shikenan kuma an zauna lafiya wa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fid-din shikenan an zama yan uwan juna to da haka ba manufar ita ce a zubar da jini ba shi yasa ma lokacin da annabi ya buɗe makka kaga ya buɗe ta unwata da ƙarfi da yaji ya buɗe ta yana da ikon duka ya yanka kafirin dukansu ko ɗaya ya ga dama ba zai bari ba yana da ikon yana da ƙarfin da zai yi hakan amma kuma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya gudu a kyale shi duk wanda ya shiga gida ya mai da kofa a kyale duk wanda ya shiga masallaci a kyale shi wanda ya shiga gidan abu sufiyana a kyale shi kar a kashe shi in ba wasu tsiraru ba da ke su kafurcin su kafurci plus ne kafurci ne tare da cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to su ne aka ce in an gansu a kashe su ko da ko suna makalkale da labulan Ka'aba kamar su Ibn Khafal kenan ina fata an gane wannan sadisatu wal 20 mas'ala ta 26 annahu mashru'un liman du'u shi jihadin alƙital an shara'anta shi ga waɗanda suke an kira su zuwa ga musulunci kabla zalika kafin wato ainihin a yaƙe su ɗin wa kutulu kuma ya zan an yaƙe su to wannan yakin mashru'i ne a kansu wa qutilu nan iya zama la'alla yana nufin wa qatalu in sun yi yaki su suka yaki musulmai to qitalu mashru'un fi haqqihim ala qa'idati fa in qataluukum faqtuluhum na fata an gane السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة أنا ين دعوة حكمة لقوله سود فدنش أخبرهم بما يجب عليهم كباس لابار أبن دي وجب أكنس من حق الله تعالى فيه na haƙƙin Allah ta'ala na musulunci sauran abin da ya shafi sallah da zakka da sauran matalib da shari'a take yi ga ɗan adam kaga anan gurin ya sanya wannan daga cikin hikima saboda cewa fa akhbirhum bima yajibu alaihim kaga yana nuna kai ba maslahar kanka bane da ka zo kana musu da'awa ba dan kai ka samu wani abun duniya ba ba dan ka karu da su ba a sai dan su su karu kuma su tsamo kawunan su daga cikin asara su tsamo kawunan su daga cikin halaka su kubutar da kansu daga fushin Allah shi yasa ya ce bima yajibu alaihim ba su labarin abin da ya wajaba a kanku shi yasa annabawan Allah in suka yi wa'azi sai ka ji suna ce ma wa mutanensu ba ma roƙonku wani abu kawai in ajriya illa ala Allah ladana yana gurin Allah subhanahu wa ta'ala wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala Allah ya ku mutane na ba kuɗi nake so ku bani ba akan musuluntan nan ta annabi shu'aib ya ce ainihin wato in uridu illa al-islah mustafatu kafin nan kafin in uridu illa al-islah wa ya qaumi cikin hudu ko وقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد أقول أنت فيها وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه فإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله إليه ad'u wa ilayhi unib kaga ya nuna musu ba maslaha kanshi bane ba kuma yace ni kaina ma ina so in gyaru ni ma wai misali a babun jawo mutane hankali kaga sai ya kamata mu daina kaza kila baka taba yi ba kai Allah ya tsare ka amma kana mutane wa aji suka ce jama'a ya kamata mu daina kaza mu daina kaza sai ka hada da kanka dan su ji a fa a gudu tare ne a tsira tare shine sai yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ba na son in saba muku akan abin da nake hana ku in na ce ku bar kaza ni ma fa barin shi zan yi ba wai zan ci gaba da yi ba ina fata an gane to saboda haka shi yasa yace musu bima yajibu alaihim ka ba su yace mushi ka ba su labarin abin da ya wajaba akan su abin da yake haƙƙi ne dole ne su yi shi haka in an kira su zuwa gare shi taimaka musu akai الثامنة والعشرون kuma sannan hikima fa kullum wasu sun ɗauka allinu shine hikima kullum sun ɗauka wa'azi da taushi shi kaɗai ne hikima akwai gurin da a kausa sama shi ne hikima da shi ya danganta da irin makamin da ake ciki da kuma wanda ake magana da shi shi yasa da'awa abu ne wanda ba zurfin ilimi kaɗai take bukata ba suna da bukatar zurfin tajriba da gogewa ke zama ya goge kuma ya san wato nau'ukan mutane da halayensu ta inda zai iya magana da kowa da abin da zai dace da shi sai san kuka ga usulubi na alkur'ani haka ne wani gurin ka ga ya tausasa to tausasa wacce ta dace wani gurin ka ga ya kausasa kausasa wacce ta dace hakan nan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayi wani yayi wata magana wadda take kai a ganin ka kamar karama ce sai ga an maida mai martani ka kausa a kanta wani kuma yayi kakkausan magana kuma a maida mai tattausan martani a kila ma a mai alheri a wanda zai ci kwalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'tini mimma a'taka Allah ba gaggaura mai mari ba ba ce khuduhu fa gulluhu ba garke guda na awaki da tumaki aka bashi ya tafi yayin da wani zuwa ya ce ma annabi ya kake azumi annabi na cikin magana yanke annabi da yayi da irin tambayar da yake dan birni ne amma annabi sai ran shi ya bashi hadisi na muslim sai da sayyidina umar ya miƙe ya anjenu ya dinga lallashin manzon Allah yana na'udhu billahi min ghadabillahi wa ghadabi rasulih radina billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya sannan damuwar ta kau daga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya tambayi ina ne tambaya aka ce gashi ya bashi amsa gashi gashi gashi yanda ake azumi na nafila to kaga a ma'auninka sai kaga wancan da ya zo ya ci kwala ai shi ya kausasa shi ya kamata a dan nan naushe shi a seta mishi hanya kawo kuma da yake shi ɗin abin da ya dace da shi hikima a gurin shine a kyautata mushi kuma kyautatawan sai ta ba da ƙa'ili sai aka samu natija to wancan kuma hikima a gurin a kausa samu shi tunda mai ganewa ne ba shi ba ma sauran waɗanda suke gurin sun kiyaye gobe amma kai da kake ɗan gida sai wani ya zo ya fitsari a masallaci aka kyale shi kai ka san in kai ba kyale ka za ko ba haka ba dole a kakkaɓe ma gura saboda haka ko likulli makamin makal wa likulli makalin makam ina fata an fahimci wannan wannan shine hikima a ajiye abu inda ya dace da shi Allah ya samu dace amma da yawa ana kuskure in mutum wani malami yayi wa'azi ba a yadda da usulubin shi ba sai ka ji an ce bai da hikima alhalin kila bi'ar da yake ciki da irin mutanen da yake magana da su iya yaran da suke iya ganewa kenan ba mamaki haka ne amma wani yana nesa da shi kilomita dubu biyu sai ya ce ba a iya ba kaga akwai rashin adalci a cikin wannan lamari Allah ya tsare in ba haka ba ba Allah ya ce a yanke hannun barawo ba da me ya rufe ayar wallahu azizun hakim ko ba gashi ba ya kawo hikima ko ba ka ba malali yace wa sariqu wa sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah sai yace wallahu azizun hakim idan linu shine hikima sai a ce da Allah ka kara ka yi hakuri duk da dai mun san da kai ma din mutumin kirki ne kawai dai tsautsayi ne da Allah ka kara kuma ma cikin abin da kasa ta amma ga rabi shine linu eh to wa kullu alayhi gashi na an ce wa lokun tafaddan ghalidal kalbi lam faddu min hawlik to saboda haka ita hikima shine a ajiye abu inda ya dace da da shi haka ita kanta hikimar karatu ne na musamman na'am الثامنة والعشرون مسألة عشرين تقص المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام sanin haƙƙin Allah ta'ala a cikin musulunci wato mahimmancin wannan da kuma kasancewar shi shine mafi girman wajibi akan musulmi shine mafi girman wajibi saboda dukka a hadisan biyu abinda suka nuna mana kenan hadisin mu'az dan jabal nabi sallallahu alaihi wasallam yace innaka ta'ati qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah a wata riwayan ila an yuwahhidu Allah kira su zuwa ga sai sun kadaita Allah da bauta hadithin sayyiduna Ali shi ma da yace unfuz ala rislika hatta tanzila bi sahatihim ثم ادعوهم إلى الإسلام والإسلام هو حق الله سبحانه وتعالى وفيه معنى توحيد الله التاسعة والعشرون مسألة عشرين ترى ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد ladar wanda mutum ɗaya ya shiryu a hannun shi wanda shirya a nan a zahiri ana nufin ya kasance ya shiryu daga kafirci zuwa musulunci ma'ana ya musulunta a hannunka amma kuma faɗin rahmar Allah ta yiwu ya zama har wanda ya shirya daga ma'asi ya koma zuwa aikata ɗa'a mutum ya samu irin wannan ladar ina fata an fahimci wannan saboda ya ce la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am khairul laka min humri annam ka ce min humuri ko alhumur jakuna ke yawa al-thalathuna al-halifu ala al-futiya to kun ga mutum ɗaya ya shirya a hannu akwai wanda ba wanda ya taba shirya a hannun shi kuma yana nan yana ganin kawai lafiya lawan ibn al-qayyim ana cewa yahudawa kawai mutum dubu ishirin suka musulunta a hannun shi ba wuce ma cewa yahudu ce yahudu tuba babu har annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati ba samu yahudawa guda goma cikin ru'asa'un su wanda suka musulunta ba anan kar ba irin ta wancan dan bid'an ba ba da yace annabi kwata kwata shekara nawa yana sallah amma ai musuluntar abdullahi ibn salamin kadai tafi musuluntar yahudawa dubu ishirin a bayan shi ko ba haka ba sau shi sahabi ne ana magana akan irin yadda suke da taurin kai da tsananin adawa ga musulunci ga wanda qur'ani ya ba da shaida tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku to kaga amma aka ce mutum kusan dubu ishirin suka musulunta a hannun shi ko ba komai dai ya yi ƙoƙari gurin tallata addinin Allah da yaƙar shubuhohinsu don galibinsu gurin munazara ne sun zo tattaunawa da shi reshe ya juye da mujiya to amma da ya zo wa fati sai aka ga hankalin shi ya tashi yana kuka ka ce lafiya ce wata aya ya tuna wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun da haka hankalin shi ya tashi kaga in kai ne sai ka ce haba masha Allah so da haka ba a amince ma wa makrullahi subhanahu wa ta'ala sai dai mutum ya ta addu'a alladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wadilatun annahum ila rabbihim raji'un Allah ce ulaika yusabiqu yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun Allah ka sa mu na cikin su mas'ala ta 30 al-halifu 'ala al-futiyah yani jawaz jawaz al-half alal futiya ya halatta mutum ya yi rantsuwa a wurin fatawa shi asali yawan rantsuwa ba shi da kyau ko da kana da gaskiya bai kamata kullum ya zama kai ta rantsuwa ba sau da kar ka zo kai rantsuwa wata ran akan abin da kake shakka ko ma abin da yake ba haka ba shi yasa Allah ce wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsa-rantsan to amma ya halatta yin fatawa a daur a karfafa ta da rantsuwa saboda ya ce فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsi a gurare da yawa gurin fatawa annabi yakan yi rantsuwa wallazi nafsi biyadihi da yace la tasubbu ashabi sai fa wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudan dhahaba mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa kaga nan wato ainihin rantsuwa ne hakan nan hadisin da annabi ya tara wato ammin shi da gwaggon shi da nana fatima ce musu ishtara wa anfusakum minan nar ya ce mawa nana fatima wato ani salini min mali ma shi iti la ughni anki min Allah shay'a kai riwaya da sai da yi rantsuwa so saboda haka ire-iren waɗannan suna da yawa ya ana yin rantsuwa a wurin fatawa don karfafa ta amma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi rantsuwa don ya nuna mana girman lamarin amma ko bai rantse ba dole mu yadda dan duk wanda ke shakka akan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba musulmi bane wajibi ne kai taslimi mutlaqi akan duk abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne domin la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kafin ma amai amai wahayi ma bai taba ƙarya ba ina ga bayan an mishi wahayi kuma kuma dukkan annabawan Allah kubutattu ne daga ƙarya amintattu ne yardaddu ne a gurin Allah sallallahu alaihi wasallam yardaddu ne a gurin mutane har da makiyansu sun yadda da cewa su mutanen kirki ne shahid al-anam hatta al-ida wal khairu fi ma shahidat bihi al-a'da Allah ta'ala ya samu dace to za mu tashi babi na gaba insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك راتونا شهد يا اخوكم